بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ashirin takwas ga watan rabi'in al'awwal shiga ta dubu da dubu arba'in da bakwai wanda dai da ashirin da ɗaya ga watan satamba dubu da ashirin da biyar miladiyya kitabu tauhid na muhammad abdul wahab na mu tashi kace mun gama mun gama rubawan masail ne kamar ne alama a wani wuri yawa sadisa ko sadisa salisa to ba da mu da ko su baki yau shiga bismillahir rahmanir rahim mala yace الرابعة عشر نشاهد annahu cewa shi yulan da ake aiko ma aljanu taratan yudrikuhu shihab wani lokaci shi aljanin aka tura mishi wannan yula din wannan tawaran takan riske shi qabla an yulqiya haka ya je dauki wannan kalma da je sato daga wajen mala'iku ya je ya je ya soka ma ya soka a kunnin shiboka din wa taratan yulqiha wani lokaci sai ya je ya jefa mishi wannan kalma din fi udhni waliya idan wato shi abokin nasa min al'insu daga cikin mutane kabla an yi da kawo kafin ita wannan tawarwar ta ta riske shi wani lokaci yakan iya wato kukuce mai shi tawarar Allah ta labe ga dama ya zama wannan tawarar sai ya saje mutuwa su baki da ba al-khamisa wa ashara na sha biyar kawun al-kahini ya suduku ba'am al-ahya shine kasancewan shi bokan wani lokaci yakan yi gaskiya wani lokaci wasu lokuta ana samun wani lokaci ga boka ya yi gaskiya wanda kuma ba zai zama ma'auni da zaka ce wai da zaka ce zaka kuma kana gaskata shi ba dan babu dan a duniya ai babu wani da zaka gani shi din gurgu baya baya gaskiya ko su kaza ta amma ma'auni shine shine gaskiyan shine yafi a koko ƙarya to kuma kaga ya za a ce zaka gaskata wanda yake shi ƙaryan sai kan yi sau 100 su guda ne yake ƙarya yake gaskiya ai kaga abin abin yayi wani iri in ba wai da Allah ta'ala ya sanya da mutanen mu da wani lokaci hankalin sa yana gushewa ba as-sadisatu ashar na 16 kaunuhu yakdhibu ma'aha mi'ata kadhba kasancewar sa shi yana yin ƙarya wani ƙarya dari yana hadawa ko lokaci ma ya bi wannan mi'atu kadhiba ila ya zama ba ba wai mafhumul alif din ake magana ba abin abin da ake bukata kawai shine ka fahimci ka alkasara yawan ƙarya din السابعة عشر نشابك أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء نشابك شيني وتأفجتي وشيبوكا بأذنك تشكريان شبا sai dai saboda wannan gaskiyan da aka je aka jiyo mushi da ita daga sama wannan gaskiyan da ya rike guda daya wani lokaci ba ko da ba wai gaskiyan aka jiyo mushi daga sama ba daga cikin bayanai da su aljanna suke gaya mushi bayan sun yi sun bincika sun gano yakan suka iya balama zai su bincika su gano su gani labarin wani ne ina raye ko baya raye a zo mishi da a zo musu da da hulansa ko ya cikinsa ko wani abu wannan wani abu ne wanda yake a game da intimiya yake faɗa a cikin tafan yake cewa babu wani abu da aljanu za su iya sai ka samu Allah ta'ala yana da wasu mahaltu da suke iya irin wannan dan adam dan adam kuma idan ya so zai zai yi ta nashi ta nashi hanyoyin wanda kuma ya ba ku wannan ba da ban alaji. A misali kaga in ka ce za a kawo rigarsa ko hulansa ko takalminsa su shinshina. To duk muna da wasu karnuka da aikin suke da za su iya wannan. Duk dabbobi masu masu farauta da aka yi ba lokaci sa da karfin sansanin abubuwa. To in kuma haɗa rigingimu ne da zuwa a ji a yi abubuwa ɗan adam yana zaune abinsa zai iya haɗa rigima duniya da duniya baki ɗaya ba ma ba ma mutane da mutane ba saboda haka wato ibn taymiya yake cewa babu wani abin da ubangiji zai ba dan adam zai ba ajali sai ka samu bai fita cikin abin da ubangiji ya ba dan adam iko ba ko dai shi yayi da kansa ko ya sa wani ya masa cikin dabbobi da Allah ta'ala ya horar masa da shi amma kaga jin da haka sai ya zama mu muna ta kokarin haɓaka al'amarin su su aljanin shi kuma aljani hasadan muke yi hasadan muke yi saboda na farko mu ne muke rayuwa rayuwa ta daɗi a duniya shi a gefe yake a rabar a rabar abe yake kuma mu ne muke asalin cikin duniya muke raya a duniya da ka dole ya je baya san
carbon dating ba na carbon dating eh wanda yake idan aka samu rubutun wani abu eh aka yi carbon dating zai gaya maka shekara nawa wannan abu ne to kaji to kaji to har duwannan ubangiji Kai kana da duwannan ubangiji ya baka ya baka wannan gidan ya ba da wannan ilimin saboda haka dole aljanu ya aljanu su kuma suna yi ma ɗan adam wato hasada bakar hasada ce tsakanin da su ba shi yasa ba wai wani abu ba Ah, ku ruba ga ana hatta hatta gwagwan biri za ku ga yadda ke da bakar hasada ga ɗan adam haka nan fa in suna ba ana baka labari masu shiga daji kawai suka zo suka ga ɗan adam kawai sau tsabar keta za su ga su ɗaure shi su kama shi su zaɓe shi ga gasa na ne ba wani abu ba malam gashi ne kuma saboda shi gashi kama da kama kusan abubuwa da yawa na kwayoyi na sinadarai ana cewa kamalin ya kai na timasant Mm.
a hame ya hada ya zauna adam su yasa maganar evolution ba ta da wani makama su zama yadda mara su ba ba su iya ba maganar da nake ana malam idan ka dama idan mun tafi bayan wani lokaci za a zaɓa ya sake iskar da ke wurin kuma ya kuskure a cikin abin da ke zama da dalila to ha gani Ai, adam Allah ya bashi abubuwa الثامنة عشر نشاء تقوس قبول النفوس للباطل ra- yadda rayuka suke saurin karkata zuwa ga banna kai fi ta'allaquna bi wahida ta yaya za su tsaya su yi ta dandana su rike wata gaskiya guda daya wala ya tabi da bi'a kuma kuma ba sa lura da kuma karyar da aka yi su dari wala ya yi yawa kuma a tashi a ashara na sha tara kaunahum yulqi ba'dhum ila ba'd tilka al-kalima kasancewarsu sashinsu suna ba sashinsu wannan kalma din wannan gaskiyar da suka ji suka gano wannan ko ɗabi'a alabi ke na kamar da na sha faɗa idan ɗaya ya ji to zai gaya masa wannan ba sa mai juna rowan rowan bayanai wa yahfazuna ha sai su kiyaye wannan bayanan wa yastadilluna biha kuma sai su dinga yin kafa hujja cewa baban ba ni gaskiya a lokaci kaza ba dan me za ka kai kamiyar al-20 ashirin ithbatu sifat tabbatar da sifofi na Allah ta'ala khilafa lil ash'ariyat al-mu'attila sabanin ash'ira masu ruhunta ubangiji da da sifofi ina jin wata nuska za ku ga mu'attila ba ash'ariya ko za ku nan ash'ariya mu'attila ce duka ku duka ku akwai ko akwai wata nuska nan eh, na manta asaliya shi eh, nuskan take amma dai kusan babu ash'ariyan sai da aka kawo al-mu'attila din ko jahmiya ne ke tsammani to da jahmiya da mu'attila da ash'ariya duk wasu sunaye ne wanda abin da ya hada su shine kokarin inkarin sufin Allah ta'ala da mu'tazila duka duka suna wannan wani alqadar mushtarak tsakanin su shine inkarin sufin Allah ta'ala to anan me yasa malam ya ce a cikin wannan babi akwai wannan saboda kaga da ya kawo hadisai da suka zo na Abu Hurairah da kuma hadisin Nawas ibn Sam'an ai duka an nuna cewa ubangiji yayi wahayi to da yayi wahayi kuma ai ubangiji magana ne maza qala rabbukum me ubangiji ku yace to shi ubangiji yana magana kuma maganan ana ji tun daga shi har uh, jibril ya ji magana to yana tabbatar da sifan ka- magana oke na tuna ithbatu sifat nan a wasu wuri ina zama ithbatu kalam ne tunda ai wannan sifan da alwala ke magana nan magana ce magana ce ko wannan ko wannan da yana tsammanin ko ku duba alqawl mufid da ibn utaymin ko wani sa ko tashul aziz alhamid sharhi na da kitab tawhid da sai ku ga da na fi tsammanin na ibn Uthaymeen shine yake tsayawa cikin masail din ya ya kowanne ya dan bi su da sharhi الحادية والعشرين عشرين دقيقة. التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله تعالى قرر أفيلي كتوا ونن ربربكا دا ملائكو سكي دا كما سوما دا سكي سبت آبت ولا الله تعالى ولكن توا دي جرمان سوف duk girman su wani kaseta da muke ganin suna da shi to amma Allah ta'ala lahu kibriya kaseta yana wajen sa ba wanda sai mamaye ubangiji da girman sa ba wanda sai rinjaye ubangiji kowa yana dukkan suna tsoron ubangiji kaga duka ba sa jin cewa za su yi wa ubangiji wata da dangi da karfin da ya musu sai wai za- yau za mu ta waye mu haɗa mu haɗa kai duk wani sarki ko a duniya a duniya an riga an sani akwai yanayin da ba za a ga in an haɗu aka aka mishi tarnaki aka mishi tawaye shi kenan to sai sai ubangiji kuma shi yasa shi sarki duk muguntan shi da kasaitan shi zaka ga yana tsoron yana tsoron mabiyansa shi ma bai sa tsoron shi yana tsoron mabiyansa kansa haɗe masa ko bin aure shi ma kaga ai daga wani lokaci yana yana yin azabtar da su amma kuma duk da haka kuma wani lokaci zaka yana kawo musu bayanai cewa ina ganin dai wa'annan suna su banna ne a ban kasa banna ne a ban kasa kaga dai yana so ya kawo hujjojin da zai sa ya kashe su zai kashe su annabi Musa التاسعة والعشرين الثانية والعشرين عشرين نبيو annahum yakhruna lillahi sujada cewa su waɗannan malaiku suna fadi a fuskar su suna yi wa ubangiji sujada wannan wani abu ne da ya zama ɗabi'ar su ubangiji haka ya halice su da shi a shi yasa a duk wani wanda yake yake ganin cewa shi yanzu a duniya shi yanzu ya kai ba zai yi wa ubangiji sujada ba to akwai wanda suka fi shi suka tattaka shi ubangiji kuma bayan halice su babu abin da ba su suke yin sujada to da haka in ya ga dama yayi in ya ga dama kare zai gani a ƙwaryansa na ƙarshen tashi babu shafa'a sai albasafiya ko kitabul wasatiyya na ibnu na ibnu taymiyyah kun ga yanda yanda abubuwa suke hankali hankali yanzu yadda muka sake yin sati uku nake tsammani za mu ga littafin nan ko dai sati sati uku ko sati hudu dan dai an kusa to shaka in dai ana dan diba a hankali sai kaga yau da gobe na ina zamu tashi ok yana ya, ya, yana magana akan sahabbai yace sahabbai ah, mumunai na gari wanda suka bi sahabbai da kyautatawa ba su da gilli ba su da wani runkufurci ba su da ba su da kulli ba su da wajen haushi wani sahab- wani sahabi su suna kama bakin su su yi shiru akan abin da ya gudana in kuma za su yi magana a kai za su yi magana da adalci sannan kuma sun san cewa da abin da ake rubutuwa kan sahabbai kan muawiya kan amr ibn al-as kan wani kan su aisha da sauransu da yawa a cikin abin da ake rubutuwa ko ƙarya a ciki wasu daga ciki ƙarzi da an ƙara an mun ƙara miki shiri miya wasu daga ciki nuqisa an an an an tawi an tawaye wasu wasu daga ciki ga gaskiya amma sai aka tawaye bangaren gaskiya sai aka bar bangaren bannan kuma abin da ke ingantacce galibi za ka yi tafiya ake cewa za ka same su suna da uzuri uzuri ko dai sun yi ijtihadi sun dace ko sun yi ijtihadi ba su dace ba amma ba za ka samu ah, wato dungulungun ya zama ah, ba shiga ba fita ka ga wani sahabi shi ka san zuciyar tsaye da shi ba ana iya samun wani abin da zai zama wato ah, wani bangare na rauninsa ya yi wani abin da ka iya cewa zunubi ne amma kuma insha Allah wani zunubi ba zai zama ya tunkuɗe masa imaninsa da kuma sabiƙansa da rigaye da kirci a addinin musulunci ba. Wa hum ma'a zalika tare da haka su ahlus sunna la ya'taqiduna anna kull wahid min as-sahabati ma'sumun ba sa cewa dukkan kowa kowanne daga cikin sahabbai tsararre ne an kaba irin ismi daga manyan laifuka wasu ra'ayi ko kuma ƙananan sa. Ana iya samu sahabi a bai babban laifi ba. An fahimci magana da imtimi yake yi? ana iya samun sahabi ne kawai babban laifi kabira min kaba irin zunub sai dai kabira min kaba irin zunub in ka kwatanta da kuma manyan alheran da ya yi to ba ta sace nike shi ba bal ta juzu alaihi mafano fil jumla eh a dunkula na iya samu ya halatta zai yiwu a samu sahabi ya yi wani zunubi a dunkule amma ba wai ba shiga ba fita ba ba a samun sahabi ba shiga ba fita shi ake shi kenan zunubi a filla filla rayuwarsa baki daya a ce har ma zunubin ya rinjayi ya rinjayi alherinsa ba za ka samu ba hatta tsakanin sahabbai wanda tsakanin su da manzo Allah kawai kawai wasu- wasu ma'amaloli na kalilan kuma daga baya aka samu sa da rauni a wasu abubuwa za ka samu kuma duk da haka wasu da mutuncin su suna da kuma wato ibada su sa san Allah sa san manzon sa walahum min as-sawabiq wal fada'il kuma duk da haka za ka same su duk suna da zunubin suna da wato rigaye da kuma falaloli ma yujibu maghfiratan maghfirata ma yasulu minhum abinda zai gada musu da gafara abinda Allah ta'ala ya kankare musu zunuban da suka aikata in sadara in ma sun yi hatta inahum yughfar lahum sayiat ma la yughfar liman ba'dahum har ma ubangiji ma har ma ana gafarta musu zunuban su da suka aikata kwatan kwacin abinda ba a gafarta mu wanda ya zo bayan su la'anna lakum min alhasanati saboda sahabbai suna da kyawawan ayyuka alati tamhu sayiat ma laysa liman ba'dahum suna da kyawawan aikin da suke kankare musu zunubansu wanda wanda suka zo bayan su kuma ba su da kyawawan aikin da za su kankare musu zunubansu ko da taimaka wa manzala da suka yi suna taimaka wa addininsa to saboda wannan ubangiji zai tinka dirfafan zunuban da suka yi ko yana kankare musu wa qad ثبت بقول رسول الله ya tabbata a hadisi fadin manzo Allah akan su annahu khairul qurun cewa su ne mafi fitan alqarnai wa annal mudda min ahadihim kuma cewa mudun ɗaya daga cikin su idan ta sadaka bihi yayin da ya sadaka kana afdala min jabal uhud yafi dutsen uhud zahaban aka mai da shi zinari liman ba'dahum daga wanda yazo bayan su sadaka da shi yafi kuma in kuma idan kana qasara min ahadihim dhanbun sannan kuma idan an samu wani zunubi da aka samu daga ɗaya daga cikin su fa yaqulu kattaba minhu za a samu kore ya tuba aw ata bi hasanatin tamhu ko yazo da wasu kyawawan ayyuka wanda za su share masa wannan aikin Allah ta'ala kuma ya ce innal hasanati yudhibun as-sayyi'at aw ghufira lahu bi fadli sabiqati ko kuma ka samu an yafe mishi saboda fifikon sabiqa sadigayi da yayi a addinin musulunci aw bi shafa'ati muhammad ko kuma duka wannan babu amma kuma ya samu fitan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alladina hum ahaqqun nas bi shafa'ati wanda kuma a cikin mutane za ka tara su su suka fi cancanta da fitan manzo Allah kuma su sabai su fi cancanta da fitan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wutuliya bi bala'in fi duniya kuma ubangiji jarabce shi da wani bala'i a duniya kuffira bihi anhu wanda za a jarabta shi za a kankane shi na zunubin ta hanyar wannan jaraba da aka masa wannan Allah ta'ala yana wa sauran mu'mini ba kuma sahabbai shi ai kai wani zunubi ubangiji sai ya jarabce ka da shi saboda kankane maka zunubin ka ubangiji baya son ka je ka sabe ka halla shi wato da zunubi fa idza kana hadha fi dhunubi almuhaqqaqa idan haka wannan shine halin da ubangi wato yanayin mu'amalar da ubangiji ke ma'amalanta su da shi azunubi wanda yake a tabbace sun yi zunubin ma fa kayfa al-umur allati kanu fiha mushtahid to ina ga a ce lamuran da ya zama su ma ijtihadi ma suka yi ba wai zunubi suka yi ba wannan zunubi ne tabbataccen zunubi Allah ta'ala ya ce gashi zai yafe musu ko dai kaza ko dai kaza ko dai kaza ko dai kaza ko dai kaza ko dai ta hanyar ka sai tuba ko ta hanyar inal hasati fi sayyi'at ko kuma ta hanyar wato an zo tun da hisabi za a yi kaza da kaza sabiƙa su ko kuma ta hanyar shafa'a ko kuma ta hanyar kuma a ziyarci su a duniya to ina ga a ce wasu abubuwa wanda yake ba wai san zuciya suka zo da ce ba zunubi ne kai tsaye ba ijtihadi suka yi in asabu to zaka same su idan suka dace falahum ajran sa da lada da biyu wa in akhtau in suna da kuma wato in suka zunubi in suka yi wato kuskure lahum ajrun wahid suna da wato lada daya ribi daya wal khaba'u maghfurun zaka samu kuma shi wannan kuskuren nasu abin yafewa ne thumma al qadaru alladhi yunkaru min fi'li ba'dhihi sannan kuma in ka sa ƙara yin kallo na tsaraki a gwargwadon da gwargwado an ka ka tara aikin su to gwargwadon da shine ake musu inkari daga cikin aikin da ɗaya daga cikin su ya aikata su sabban zaka samu qalilun kadan ne nazrun maghmurun fi janbi fada'il qawl kadan ne taki ne kuma wato za ka ga ya nutse in ka kwatanta shi da fifiko da suke da shi da falaloli da suke da shi wa mahasinihim da kuma kyawawan aiki da suke da shi min al-imani billahi na imani da suke da Allah wa rasulihi da imani da suke da manzansa wal jihadi fi sabili da kuma jihadi da suke dan dawo kalmar Allah ta'ala wal hijrati da kuma hijira wal nusrati da kuma wato taimakon addinin Allah wal ilmin nafi da kuma ilimi mai amfani da suka ringa bayarwa bayan manzon Allah wal amal salih kuma aiki na gari suka rika tsara da suna yin aiki na gari in ka kwatanta da nazarin ka ce to yanzu a kwatanta da waɗannan aikace aikin to wanne ne kuma zai zai jaya wani za ka samu wannan zanubin za ga ya nutse a cikin wannan baharu hasanatihim sai za ka zai zama sahabbai har yanzu suna da mutunci a idan ahalin sunna ba sa yadda su a cikin a zage su yace wa man nazara fi siratil qawmi wanda ya shintace a siran waɗannan mutanen bi ilmin da ilmi wa basiratin da basira wa ma manna Allahu alaihim bihi min al-fada'il da abin da ubangiji ya musu baiwansa ya musu ni'ima na falaloli alima yaqinan zai sani da yaqini cewa annahum khairul khalqi ba'da an-nabi ba'da al-anbiya sune mafi mutane bayan annabawa la kana da can bai zama babu wasu irin su wala kana mithlu wala yakunu mithluhum kuma a nan gaba ba za a samu irin su ba wa annahum safwa kuma su ne su zababbu ne min quruni hadhihi al-umma daga cikin alƙarnan wannan al'umma din allati hiya khairul umami wanda kuma wannan al'umma kuma kamar da aka sani ita ce mafi cin al'ummai baki da sabai a duniya wa akramuha ala Allah kuma san wannan al'umma ce ta fi karamci a wajen Allah ta'ala ta suka fi girma wajen Allah ta'ala to kuma idan an tara mu kuma wannan al'umma baki da to kuma su kuma sahabbai kuma su kuma tsakaninmu da su kuma tazaran da yawa dan shi abin da Ibn Taymiyyah ke magana to sai mu tashi mai usul ahli sunna tasdiqu bi karamatil awliya shi magana ce shi ma karamomin waliyai adadin malamai suna ta faɗa amma dai wanda aka iya rubutawa kalilan ne da ka san ba ai duk abin da zamu dogaro da shi ne masu yin ruwayoyi kawai amma ana ta kaddarawa nan aka ce wasu malamai sun kaddara yanzu ban iya tuna adadin gaskiya a wannan littafin shi ba ba mahallin tsirani ba shi yana kawo abubuwa ba wanda abokan ne ke gaza da shi ba a yana kawo abubuwa za ka ba yana kawo su yan bayanan sa shi fahimtar sa yana kawo su ibara wanda suke akwai akwai a ciki almuhim dai wannan in kuka duba magana da su ibn hajar al-asqalani za ku gani insha Allah ai akwai ai akwai wani adadin figures din ne ba zan iya tunawa yanzu to tajrid tawhid al-mufid na Ahmad ibn Ali al-Maqdisi shafi na shafi na 83 ah ibn ibn eh eh zaci zamu dawo ibn al-Qayyim al-Maqdisi kamar da dauko maganar sa ah yana yin za ku tuna yana yin magana akan wato sinfi na biyu wanda su suke cewa wato wajen ibada shine kawai mutum ya tsaya kawai ta zuhudu ita zuhudu kuma ce mutanen nan guda su masu yin zuhudu din akwai wanda zaka same su su suna ganin shi a guje ma duniya ita ce ma asalin gaya abin ne ba a guje ma duniya zama ba ruwanka da duniya ba gida su kuma suka ce a ita shi guje ma duniya ba shine gaya abin nema ba shi wasila ce hanya ce da zai kare kai ka zuwa ga tawakkali zuwa ga kaza zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza sai ce to kuma waɗannan mutane sun kasu kashi biyu fal'arifuna su arifai daga cikin su wanda suke sun san ilimi idan ja al'amr wal nahy idan aka samu umarni da hani manzo Allah ya faɗa cewa ga su yi kaza ba da ru ilaihi sai su yi gaggawa zuwa ga wannan umarni da hanin walau farraqahum ko da wannan ya raba su wa azhaba jam'iyyatahum ya raba ya tafi da tattarwar zuciyarsu wato da za su je samu wani waje kawai babu abin da suke tunanin sai tunanin tunanin girman ubangiji kaga ayar sai ba sun je suna yin suna yin wato tintintini kan Allah ta'ala kenan ba eh to da za a samu lokacin sallah ta yi kaga umarni ya zo a tashi a sai sallah kenan to za su tashi su bar wannan ko da wannan zai zama sanadiyar zai sa zuciyarsu ta zama ta bar wannan tattarwar zuciya ta raba zuciyar ba a samu tattarwar zuciyar ba to wannan a lokacin sun san wannan abu ya fi alheri wannan arafai daga cikin su kenan masu mutunci an gane wal munharifuna minhum karkatatu daga cikin su kuma ya kullu suna cewa al maqsud min al qalbi jami'atu a su fa abinda kawai ake nema a zuciya shine ta taru ya dinkari lamarin ubangiji kawai fa idza jaa ma yafariqu adallahi in kuma aka samu wani abu da zai raba zuciyar da Allah ta'ala lam yultafat ilayhi to ba za a koma ana kallon wani abu ba waya kullu suna cewa ya talabu bil awradi man huwa ghafilun فكيف بقلب كل اوقاته ورد ana ana san wato ana bukatan mutum wani mutum yaje manhuwa gafin wanda yake rafkananne ne bil auradi a ce ya zai dinga yin wani wurdi da zai na ibada fa kafa bi qalbin to ya kuwa zuciyar da kullu awqatihi wa shi dukkan zuciyarsa wato tunanin ubangiji ne wurdi ne kullun tunanin Allah ta'ala yake wala ka su in aka samu wani abu suna cikin ibada aka ce yanzu lokaci ne na aje a sada zumunta ko yanzu lokacin aje sallar idi ko yanzu lokacin aje na aje bahan juma'a yace shi ba zai je ba saboda ai shi duk lokutan shi tarin Allah yake yi yanzu yayi san ma ba so ake tarin Allah ba sai ka shi yanzu anan ya riga ya wadatu saka za ka shi zuciyarsa shi ake su kenan mutanen Allah dan haka ba zai je yana yin wata ibada ba ta raba shi da tunanin Allah kaje ko ba ta shi da ko thumma haula ya adai qismani yace waɗannan zaka same su kashi biyu ne minhum daga cikin su man yatrukul wajibat zaka samu akwai wanda ke barin wajibai baki daya wal fara'id da farillai da jami'iyyati saboda kawai wannan aiki da ke da tattaro zuciyarsa zuwa ga Allah ta'ala a da'awansa wa minhum daga ciki man yaqumu biha akwai wanda zaka yana yi wa yatrukul sunna wal nawafil amma zaka samu baya yin sunoni baya yin nafilu baki daya wa ta'allum al-ilmi an-nafi zaka ya daina zuwa je koyi ilimi ilimi mai amfani da jami'iyyati saboda kawai tattaruwan zuciyar nan da yake da'awan cewa yana yi wal haqu ce mana ce amma kuma gaskiya al'amari annal jam'iyya shi yanzu wannan abin da yake kira tattaruwan zuciyar zuciyarsa hamdul qalbi yace wannan ayran aisar zuciyarsa ne raban zuciyarsa ne ko wa ijabatu da'illahi amsa kiran ubangiji kuma mai kiran ubangiji yace zo lokacin sallah yayi ka je ka sallah haqqur rabbi wannan hakki na ubangiji man athara haqqa nafsihi duk wanda ya ya fifita hakkin kansa hakkin zuciyarsa ala haqqi rabbi akan hakkin ubangijinsa fa laysa min ibadati fi kaga ba ibada yake ba kuma bai magana ibn al-qayyim ana magana ce mai kyau yanzu kaga yanzu da yake cewa shi yanzu so yake yi sama ya sama sanin ubangiji yanzu zuciyarsa ce take son ki sami ilimi ko ta sami kusanci zuwa ga Allah ta'ala to shi kuma wanda yake zo ka je ka sallah yanzu yana ga maka ga wani hakkin ubangiji ne akan ka to wanda ya ce shi kuma zai gabatar da san zuciyarsa yanzu akan kuma abin da ubangiji ya faɗa to yanzu kaga san zuciya ki ya aikata kuma ba wai ibada yake ba saboda ibada ita ce abin da Allah yake so ba abin da shi yake so ba yanzu yana son shi abin da yake so ne ba abin da shi Allah yake so ba dan haka bai zama ya dace ba asifu asifu asifu thalith sinfi na uku ra'au anna afdal al-ibadat sun ga cewa su mafificin ibadodi ma kana fiha naf'un muta'addi shine abin da yake da amfani wanda ke mai tsallakawa zuwa ga wani su fara'ahu afdal min an-naf'i al-qasis wa mafi ibada shine ibada wanda yake yafi wanda yake takaitaccen amfani da shi akan su kawai saboda haka fara'ahu khidmatul fuqara'i wal ishtighal bi masalih an-nas suka riga ganin cewa mutum ya shagalta da yi ma fakirai hidima da kuma wato abin da yake zai kawo maslahohin mutane wa qada'a hawaijihim kuma su rika yarka wato biyan bukatun mutane wa musa'adatihim wa musa'adatahum kuma suka ga cewa su rika taimakon mutane bil jahi da alfarma wal mal da dukiya wal naf'i da kuma wato amfani wasu ga wannan afdal wannan yafi da qaulihi sallallahu alaihi wasallam suka kafa hujja da fadin fadin manzo sallallahu alaihi wasallam al khalqu iyalullahi wa habbuhum ila allahi anfa'uhum li iyalihi wato halittu baki da iyalin ubangiji ne wanda kuma a cikinsu kuma ya fi soyuwa zuwa ga Allah ta'ala shine wanda ya fi amfana ma iyalansa ya fi amfana ma bayinsa wato wani hadisi hadisi ya zaifi da suke hujja da shi a cikin malam gashi yana cewa wato a cikin isnadinsa akwai Yusuf ibn Aqiya Safar Yusuf ibn Aqiya Safar ba tsina ilimin hadisi Imam Nasa'i da wasu daga cikin malamai sun ce shi matruk ne da haka hadisin ba ya da za a iya zama ya da wani ya da wani amfani albazar ne ya fita da shi da shi da abu ya'ala a cikin musulattinsa da wasunsu kalu suka ce wa amalul abidi shi kuma aikin wanda yake shi bautan Allah kawai yake kasirun ala nafsi ya takaici ne a kansa wa amalul nafa'i shi kuma wato aikin wanda yake amfanar da mutane muta'addin mai tsallakawa ilmi ghair zuwa ga waninsa fa aina ahaduhuma bil akhar to da za a hada kwatanta ɗayan su ɗayan su da ɗayan ba za a kwatanta guda biyu ba za su haɗu ba haka suka faɗa shi wani hadisin alkhalqu iyalillahi kuma yake cewa at-tabarani ya fara fitar da shi ya fitar da shi hadisi Abdullah ibn Mas'ud shi ma dai akwai Musa ibn Umair al-Qurashi shi ma matruk ne ولهذا كان افضل افضل العالم ولهذا كان فضل العالم saboda haka ma yazo a cikin hadisi cewa falalan malami ala al-abidi akan falalan mai bautan Allah ka fadl qamar da yasal badri ala sa'il kawati kaman falalla ne na wato wata daren sha hudu akan sauran taurari baki daya wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam ali ibn abi talib manzon sallallahu ya ce ma ali la yahdi Allah bika rajulan wahidan Allah ta'ala ya shiyar da mutum ɗaya ta hanyar ka khairu laka yafi alheri min umrin na'am akan wato jajayen rakuma wa qala manzon kuma ya ce man da'a ila hudan duk wanda ya kira zuwa ga zuwa ga wato wata shirya kana lahum al-ajri mithlu ajri man tabi'ahu yana da kwatankwacin ladan wanda ya bi shi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'an ba tare ubangiji ya tauye wani lada ba kaga wannan duk gaskiya ne saboda haka galibi su masu bid'a za ka ga bid'a musamman bid'a ibafiya ba bid'a wata wanda ce ta asali ba akwai za ka bid'a ce ita asali kawo ta aka yi ba ta da asali a gidan a cikin addinin musulunci akwai wanda za ka bid'a ce ibafiya an an hada ta da wani abu ne da Allah ta'ala farko ya sharanta kamar masu maulidi sun hada da san annabi san annabi wannan ibada ce kamar wato dukan irji an hana shi da Allahu Allahu ya Allah Allah Allah ina kira sunan ubangiji wannan yadda dai ba a kira shi da ɗayaɗayansa tilansa tilan suna ɗin ana kiran shi ne da subhanallah alhamdulillah haka allahu akbar haka ke cewa amma kaga sun hada da wani abu mai kyau kamar radin suna an hada da addu'a ai to radin suna an hada da addu'a amma kuma aka ce za a taro to ita bid'a idafiyya galibi zaka same ta a cikin akwai wani abu na shubha mai karfi na gaskiya a ciki kaga waɗannan abu da suke kan magana aka shi duk magana ne masu kyau cewa matsala ya ce kaza matsala ya ce kaza saboda ka so amfani mai tsallakawa ya fi amfani takaitacce shi kuma abin ba wai hukunci yake shi far ɗaya ba kamar da malam zai zo bayani wa qala wa qala kuma zalla arwaito ya ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimil khair lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga masu sanar da mutane alkhairi wannan da wannan lafazi hadisi ne da'ifi wanda ya ruwaito shine al-qasim ibn abdurrahman abu abdurrahman ashami babban tabi'i ne babban mai mutunci a idan mutane amma kuma shi hadisansa yana rubaitowa ya da su manyan sahabbai sosai ya da su manyan sahabbai amma hadisansa da yake rubaitowa hadisai ne wanda suke yana da akwai magana sosai yana da rauni a bangaren haddansa sannan kuma akwai alwalid ibn jamil ruwa wanda ke ruwaya daga daga shi alkasim abu abdurrahman din to kuma shi yana da rauni ma akan shi alkasim abu abdurrahman ga raunin malamin kuma shi kuma ga shi wani rashin raunin daga hadisin amma hadisai sun zo a wannan babi gashi ne zai kawo maka cewa wato wani wanda ke san da mutane alkhairi wato akwai salatai da kuma wato mutun ni'imomi da ubangiji ta yadar masa wa qala gashi manzo Allah ya ce innal alima lallai wato malami yastaghfir lahu man fis samawati wa fil ard wato wanda suke cikin samai da wanda suke cikin kasa suna mushi istighfar hatta al-hitana fil bahr har wato kifaye a cikin ruwa wannan latu fi juhriha da kuma wato turuwa a cikin ramunta da suna yi mishi suna mishi wato wannan istiksani umma istighfari ta Allah ta'ala wannan kamar da muka shafa da hadisi ne wanda ya zo ta hanyoyi duka galibi hanyoyin ba su da rasa dan maganganu amma dai in ka hada su za ka ga suna da hanyoyi da suke karfafa juna hadisi na sanin da gairihi sahihul da gairihi ma hadisi ne yana da hanyoyi wanda suke hasan kuma da'ifun mujabir akwai wanda zaka hasan ne shi asalin sa a karan kansa zaka kuma da'ifun ne mujabir da'if ne amma kuma in ka hada da wani sa zai zama yana da hanyoyi da suke kafan sa yana neman wajen tsayawa ne mu ci gaba sai mu koyi mu tsaya a can kan tsaya a daji qalu suka ce wa sahibul ibada ibada shi kuma wato ma'abuci bauta idan mata idan ya mutu in qada amalu ai da ake saya yake wa sahibun naf'i shi kuma wanda yake yana da amfani mai tsallakawa la yanqadi wa amalu ba ake sa baya yankewa ma dama na fahu allazi tasabbaba fi mutukar wato wannan amfanin yana nan da yana nan wanda ya zama ya shi ya zama sanadiya wal anbiya wa alaihi wassalatu wassalam suka ce kuma annabawa inna ma bu'ithu bil ihsani ila al khalqi an aiko su ne saboda su kyautawa halittu baki daya wa hidayatin ko saboda su shaida su wa naf'i saboda su kawo musu amfani fi ma'ashim a rayuwarsu wa ma'adim da kuma makomansu lam yub'athu bil khalawati ba ai ko sai ba zai dinga yin halawa ba halwa kusan halwa ko a jiha da mutum ya shiga cikin kogo ya kare kansa shi ba abin da yake sai sai ibada har ya samu kashafi ya samu fana'i ya samu kaza ya samu kaza walin qiba kuma annaba ba ai ko sai su je su dinga wato kamewa zuwa ga Allah ta'ala shi kawai ba su daina huda da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi ma da ta yake zuwa garu hira to daga lokacin da aka aiko shi ai ba ƙarin ya kowa ba ba ƙarin ya kowa ba sai abinda kawai aka kowa aka samu yana yi shine itikafi itikafi kuma wannan baya bai da bai da ma'anar wannan halwa da ya ci gaba da yin hudda da matayensa da kusa da mutane ولهذا انكر النبي صلى الله عليه وسلم اولئك النفر saboda haka ne ma manzo Allah yayi inkari ga wannan gungun mutane alladina hammu bil inqita'i wanda suka himmatu cewa zasu zasu zasu yanki su jayu zuwa wajen ibada kadai wa ta'abbud saboda ibada watarki mukhalatatin nas suka ce za su bar wato cuɗanya da mutane wazalla ya ce a'a ni fa ina yin azumi ni fa ina yin bacci ni fa ina yin wato ina yin ibada kuma ina hutawa in yake cewa lakin ya usalli wa anamu wa asumu wa afdir wa atazawwaju nisa ila kuma auren mata kamar raziba an sunnati fa laysa minni wara haula'i waɗannan mutane waɗannan masu wannan irin wannan sifi na mutane suka ga cewa ana tafarruqa li naf'il khalqi mutun ya barbazu ya ya tashi wajen ya tashi haikan wajen amfanar da mutane afdal min al-jam'iyya yafi mutum ya je tattaro kansa a wani waje da sunan ibada ya saboda tattaro zuciyarsa ala Allah wajen Allah bidun zalika da abin da yake ba wai amfani ne ga abin amfani ne mai tsallakawa ba amfani da shi a karan kansa kawai qalu suka tsara cewa wa min zalika daga cikin amfani wanda ya kowanne amfani al-ilmu shine ilimi wa ta'limu da kuma sanar da ilimi wa nahawu hadhihi al-umur al-fadila da abin da ya kama da waɗannan wato abubuwa masu falala to zai tashi akan as-sinfur rabi' duka dai zai zo bayani akwai ta inda wasu wani ya hada gaskiya da kuma ya hawa abin da ba gaskiya ba ya ya takuda shi ma da zai zo maka bayani abin da yake ya falala shi zai kawo asinfin rabi din nan أضل عبادة العمل على مرضات الرب سبحانه وإشغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. إن شاء الله. إحياء سنة أخوان البدعة لشيخ عثمان ابن فوجي
قواعد الأحكام تمام إصلاح الأعمال بالشرك العلم wanda ya ce akwai kawai da al'ahkam fi islahin ana na shi al'iz ibn abdulsalam a wajen tafin ne a yi har ya ya raba bida zuwa gida biyar rinka shi al'iz ibn abdulsalam ya rasu da shida da shida ban malami na hakin sultanul ulama ban malami ne kuma tafin nasa yana da kyau kwarai da gaske musamman inda mutum yana son ya fahimci zarɗin shari'a waɗannan kawai da kuke gani muna kantawa da su ibn Uthaymeen da sauransu to shi yana da wasu littafi waga waga ohon bugu ma suka yi mujalladi biyu qawaid al ahkam fi islah al alam littafi ne mai kyan gaske kwarai da gaske a a shi ba shi rada shi malamai suna sabani akan wanda ya fara bulli suna cewa sarki idbil wa baffar wasu kuma suna cewa daula ubaidiyya shakkan ta uku shi shi suna ɗaya daga cikin wanda suke gana akwai bida kyakkyawa su ta mala ya ce wa fi qawaid al-ahkam ya zo a cikin qawaid al-ahkam fi islah al-anam da shaykh izzuddin na izzuddin ibn abd salam sultan al-ulama sai ce i'tiqadu jami'i hadhihi al-usul um kudurce dukkan waɗannan asalai da na na tauhidi na sanin Allah ta'ala fi haqqil 'amma a hakkin gaba garin mutane qa'imun maqamul ilmi kawai su kudace cewa wannan in shi gaskiya ne sun yadda sun kuma yi kauya wannan yana tsayawa matsayin ilimi fi haqqil khassa a hakkin wanda suke su malamai ne sun san sun san sun san tafasilu sun san wato bayanai na waɗannan abubuwa yanzu kaga shi mumini shi ami ya san cewa kawai Allah ta'ala imani da Allah da ranar ƙarshe imani da mala'iku da kaza da kaza da kaza a dunkule ya sani kawai wannan shine wato ilimin sa shi gabansa ba kamar wato shi wanda ke alhas ne ba wanda ke shi ke matacce ne ya san wani abu na ilimi zai ce shi in an zo kaddara yana da kaddara yana da wato maratib guda hudu yana da al-ilm al-ilm yana da al-kitaba yana da kaza in kawai imani da kaddara shi an yace shi ya san Allah da abin da yayi kawai da kaddara Allah ne ya ya isa ya kuma zai tsayi kuma tsayi na ilimi shi kansa babu sa wato ilimin imani nasa ya inganta wannan da za a bisa malami fara wannan dajiyan akwai magana na mutakallimu da kuma da kuma har falasifa ma falasifa suka fara kawo wannan magana lokacin da suka fara kafafa da ilimin kimiyya suka rika ganin cewa ma za su iya tattaunawa akan duk wasu abubuwa da suke da alaka da metaphysics ana kiran shi gaibiyat metaphysics shine wasu abubuwa da suke wato dan adam wannan abin ya tsallaka iya inda dan adam zai iya tabawa ko ya sansana ko ya gwada a laboratory misali ya ce me ya makasudin zuwa mu duniya wani tunani ne wanda yake da alaƙa da addini kawai in mu- mu- wannan rayuwar me muke akwai manufa a rayuwar tamu idan mun bar duniya da 'yan ramu ce wai wannan ra- rayuwar da muke yi rayuwa ce mai- wacce akwai hidima- akwai hikima a cikin ta kowa bai hikima akwai abu wanda ya halice mu shin akwai wanda ubangiji zai iya bashi zai iya aiko shi ya bashi delegated authority ya bashi wani wani wa- wa- wa- wato eh, sulta na cewa zai zo ya ba mu labarin ubangiji a madadin ubangiji akwai wasu mala'iku akwai kaza akwai kaza to wannan maimakon su bar masu addini sai suka koma su waɗannan falasifa suka ce za su yi musu baya- za su yi bayanin su za kuma su yi fassara su za kuma- kuma bayanin su ma shi yafi ilimi ma shi saboda su suna yin bincike suna bin kike kike da Allah idan zaka je ka bincika ka ga wata na'ura za ta je ka ga maka cewa akwai Allah kuma sai masu addini to amma kaga su suka su suka kafa kan suka ce masu abin da suke ma yafi yafi na sauran mutane su su ne hawas su falasifa to da mutakalmi su su ma suka dan suka dosani wasu daga cikin ra'ayoyin su su bambancin mutakalmi da falasifa mutakalmi zaka suna yin falasifar raddi falasifa mutakalmi kuma ba sa yin tunkuɗa addini baki daya to amma su kuma suna ƙoƙarin fahimtar addinin ne su ma ta hanyar ta mahanga ta falsafa kuma su ma da kuma ilimin mantiki su ne mutakallimin to su ma suka riga ganin cewa a duk wanda ya zai fahimci samuwar ubangiji ba ta hanya ta falsafa ta kalamin nan ba to shi amine ba wato suna cewa kawai dan ka je ta hanyar sabi'iyat ka ce ya da wani dalili ka san cewa Allah ta'ala yana nan da wani dalili ka ce cewa za a bauta ma Allah sai ka ce la anna Allah ta'ala qala fi fi kitabihi da anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi- fi sunnatihi to a wannan amini wannan wannan wannan wannan ai kai ai kai kawai kawai kai mukallidi ne kai ai labari aka yaba kawai kabi idan kai baka zama muhaqqiq ba ba ka zama wanda ke bi yana bin diddigi yana fahimta ba shi haka ga shi Muhammad Abdul Wahhab a littafinsa na usulul talaka da irin kitabut tauhid za ga da an gama ta cewa dalilu ala zalika kaza saboda ina maka cewa mu addinin musulunci dalili da in ka sani za a ce maka kai arifi ne ka san Allah shine kitabu da sunna ba dalili na mutakallimu ba to shine ibn ibn fudi shi ma zai wannan raddan alayhi Malam to su mutakalli wace hanya suke bi wajen tabbatarwa?
shi eh, na mantiki na mantiki suke bi wajen al'ardu aljauhar irin wannan hanyoyin haka duk da shi suke bi a ce akwai alfardul mutlaq alfardu aljauhar mutlaq da sauransu da sauransu irin wannan da ya kaga su baye ma su waye duk suna amfani da wannan kusan duk da duk kungiyoyin batan nan ayi duka suna dan dosana ba su ilimin kalam din sosai sai ce i'tiqadu jami'i hadhihi al-usul udirce dukkan waɗannan usul din fi haqqi al-amma a haƙƙin gamagarin mutane qa'imu maqam al-ilmi yana tsayawa matsayi na ilimi fi haqqi al-khassa a haƙƙi na wato wanda suka san ilimi su ke fajata mutane li usri wuqufihim ala al-adilla saboda wuya- wuyantuwan tsayo akan cika filafilan dalilai da na kaza din yanzu misali mutum kawai ce ya yi imani da abin da ya zo daga wajen ubangiji adalci ne kuma gaskiya ne wannan ya ishe shi abin shi na ami ba sai ka ce wai sai ya san menene tafasir da hukuncin ba ba shi na zai san wannan fali ajli hadhihi al-mashaqqa saboda wannan wahala dan afa Allahu anhu fi haqqihim sai Allah ta'ala ya ya kauda kai ya yafe musu wal zalika kana sallallahu la yulzimu ahada liman aslama saboda haka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai lazimta ma kowa ga a cikin wanda suka zo zuwa suke zuwa wajen su musulunta bil bahthi an zalika wani sun yi sun yi bincike kuma binciken ba da ake magana ba bincike ba na kalam fa ko kuma na na falsafa bal kana yaqirhu ala ma ya'lamu annahu la fikaka lahu anhum yace a yana ya kasance yana yana tabbatar da su ne akan abin da ya san cewa lam fikaka lam fikaka lahum anhu su din ba za su iya wato gu- babu makawa za su gamsu da wani abu za su yi imani da wani abu za su gamsu za su wato sakankace da shi wa mazal al-khulafa ar-rashidun wal ulama al-muhtaduna wato kuma khalifofin nan shiryayyu da kuma malamai masu ba da shirya su ba su ma basu kushe ba yuqirunahum suna tabbatar da amawa ala zalika akan wato abinda suka sani suka yarda da shi a dunkule ba sai sun shiga cikin tafasiru ba yanzu misali wanda zai musulunta ba ka bukatan ka ce wai sai ka zo ka mishi bayani to imani da Allah shine imani da rububiyarsa da uluhiyarsa da asma'u wa sifat in kuma ka gama da imani imani da Allah sai ka zo imani da da kadara imani da kadara shine alkita- al-ilmu al-kitaba al-mashi'a al-khalqu ba sa tsayawa wannan in ka zo mutum da musulmi kake masa in ka ce ka ce la ilaha illallah ismi muhammad da kace abinda ka faɗa shine kai imani babu abota da gaskiya sai Allah shikenan kuma kai imani manzo Allah ba za ka sake bauta ma Allah ta'ala ba sai ta hanyar shari'a manzo Allah shikenan ka yarda ka yarda shikenan to a dunkule shi wannan ya- wannan wannan ya ishe shi baya bukatar wasu bayanai مع علمهم بأن العامة لن يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا به وما زال الخلفاء الراشدون والعلماء المهتدون يقرهم على ذلك مع علم تعالى واتو sun san cewa بأن العامة cewa wato amma mutane lan yaqifu ala alhaq fihi ba za su tsaya akan wato hakikanin gaskiyan da ke cikin wannan abin da ake ga koya musu ba tunda su ba su ilimi sun sani ba yanzu kai abin da kuke sani saboda muna kan littafi ba shi daidai ne abin da shi wani gaba gari haka yana da yake sani ba da shi ba kan tafi yake ba amma a dunkule shi ma in ka tambaye shi yace maka yayi imani to wannan imanin nasa ya ya yi akan haka walam yahtadu ilayhi ko ba za su iya shirya ba za su iya wato kintsa kansu su saita kansu zuwa ga wato filla fillan gaskiyan abin ba wa ajrawa alaihim ahkamul islam aka samu su khalifa da kuma malamai sun gudanar da hukunce-hukunce musulunci akan waɗannan mutane sun cinye da cewa su musulmai ne min jawazil munakahat suka halatta za a iya auratayya tsakanin su wattawar kuma suka halatta za a iya gadan su wasu salata alaihim kuma idan su mutu za a musu sallah idan matu yayin suka mutu wa taqsilihim kuma za a musu za a musu wanka haka na ku yace wa taqsilihim ku akwai haudin na babu haud a bani biyu eh ni ma na babu a bani dan biyu eh to ko ko fesir ba wa taqsilihim wa takfinihim da kuma musu da kafali wa hamlihim da kuma daukan su a makara wa dafnihim da kuma wato zuwa aje abin da suna kabilu suna makabatar musulmi da musulmi da ba musulmi bane kaga ba za a faɗa ba kuma wannan ba daidai ne yake da abin da su wasu daga cikin kamar su Ghazali suke faɗa ba suke cewa waɗannan su musulmai ba mu dai ba babu wani musulmi musulmin kirki shi ma sai ka same shi mumuni ne sai dai ka ce imaninsa ba zai kai imani wanda yake ya muhajjik ba ya san addini ya san Qur'ani ya san sunna tunda shi wancan ya san tafasiri ya san girman Allah ta'ala da ka ji ubangiji yana cewa inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama so khashiya da ulama suke shi ma da suka san girman ubangiji ba dalilin ne wanda shi bai san girman ubangiji sosai ba sai a dunkule ولولا أن الله أن الله سبحانه وتعالى قد سامحهم لذلك إذا بعد ubangiji ya yafe musu wannan din ba wa afa anhum lama ujid alaihim ahkamul muslimin ijma'il muslimin da ba a gudanar da hukunce hukunce musulmai akan su ba da ijma'in musulmai shiga ta wannan ya zurfafa saboda ai suna da irin gwargwadon ilimin da suka rike su ma yanzu kamar wannan jariya wannan yariya da da za a yantar ita maza Allah ya ce mata ke ina Allah ta ce Allah yana sama ni waye ne yace kai maza Allah ne ce ya mu mu dace kaga abin kaga abin da ta sani ya ga mata ya tambaye ne abin da kawai za ta iya sani ordinarily za ta iya sani yau da gobe kuma matsala ce mata mumina sadaka babu ba kamar sunan amna gazali ke faɗa ba babu wani musulmi mai musulmin kirki ne sai ka samu yana da wani gwargwadon imani shi ba in bai zama yana da gwargwadon imani da zama lafi ba mumini bane me nuna cewa yana da gwargwadon imani shi da ashhadu an la ilaha wannan lafazin ashhada din ashhada dole akwai al-ikhrar wal qabul wal i'tiraf dole akwai wannan wannan kuma wanda shi imani ne sai dai ya haƙƙaƙe imani shi imanin sa imani ya dandano kaga abin da ake cewa a harshen kawai ke za ka iya furzar ba to duk wanda yake shi ba wai yana bin ilimi ne yana ƙara shiga wajen malamai yana kanta ilimin addini ba za ka samu imaninsa gaba ne sai idan ya alkita imanin nasa ya inganta shi to shi ke zaka zai koma kuma ya zama halawa shi kuma a wajen malamai galibi ba sa ƙiddiga wato wanda imaninsa ɗanɗano na matsayin shi ne asalin mumini su ba sa faɗan ba sa za su yi kai to na ba sa cewa shi mumini ne saboda ai dama wannan shi ne gwargwajen da yake ba zai wadata wani ya zama bayi da shi ba amma shi halawa na imani gardin imani din wannan shi da ake so kai kuma ka fara daga waje kai kuma ka kara upgrading kanka zuwa wajensa ga wannan za ka ba amal iman ma radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin rasula ko nabiya kaga wannan ba wanda yasa ce zai isin tunci bai da wannan abu in ya ce bai da ɗaya daga cikin munafiki ne saboda to kuma shi ma ya wannan abun ai imani ne sunansa to amma su malamai ba sa kiran wannan abin imani yayin da ake zo ake rarraba tsakanin mu ake faɗan mu ne manya ka misali ba ne wani za ka ana magana a masu ilimi sai sai ka zo kana magana kuma wani malamin islamiyya ai magana masu ilimi na magana malamin islamiyya amma dai kaga shi wani nashi irin nashi ilimin amma malamin islamiyya yan kusa zai kaga ai duk ba za ka yi magana ma- ana magana mushtahidai manya masu ijtihadi amma za ka yi magana malamin islamiyya ba amma yana da ilimi kuma ai kuma in ya ya ya halatta ka kira shi mai ilimi shi ma haka zalika mumini musulmi yana da gwargwadon imaninsa to amma yayin da ake magana manyan masu imani kuma masu halawa to kaga shi ba za ka ɗauko shi ba za ka fara da magana da wanda shi ake cewa ne falakun man kunna fihi wajen halawatar iman a yakuna Allah wa rasuluhu haq- ahabba ilayhi mimma siwahuma waye waye waye irin wannan ya zama to wannan shi halawa zai ji shi ya zama zai iya ba da kansa saboda imanin to ya zai- ya ya fara samun halawa ya fara samun gaggin imani shi to wannan daga daga wannan matabanin imani ke farawa wanda ake son kowa ya fara rike shi da imanul mutlaq da imanul kamil abu ɗaya ne kamalallen imani shi kan mutlaqul iman shine imani wanda ke da asalin imani shine mutlaqul iman shine dai musulman da ake magana Eh, wanne za a sa a cikin samfun bayan wa- wanda suke halawatul iman shi al imanul mutlaq Eh, wanda suke shi ya kammala imaninsa kullum yana kokari wurin kammala imaninsa yayin da yayi sallah yana salata kana anil fahsha'i wal munkar ya kammala imaninsa yayin da yayi sadaka ya kammala imaninsa to shi kuma da wuya ka sa zai wuya da baka samu musulmi ma wanda musulmin ne na gari- na gari ka samu wani dungurgun ya kammala imaninsa ai zai wuya zai wuya ko yaya dai ka samu wasu bangarori yana yi. ko dan marisa ne ko dan kiya zaka samu yana da wasu abubuwa da yake yi wanda zaka ga yana ƙara dawar imaninsa yana ƙara wato ah, haɓaka imanin nasa intaha maganarsa ya ƙare qultu sai nace ni wato ibnu fudi wa amma man kana min ahli basira amma wanda yake ubangiji ya bashi ilimi ya bashi basira sai jiba alaihi an yu'mil al-fikra wajibi ne ya zama ya aikinta tunaninsa fi hadhihi al-usul aw akan waɗannan usul na imani din ya kharuja min at-taqlid saboda ya fita daga wato taqlidanci wa yakunu ala basir ala basiratin fi i'tiqadi zama yana akan basira a abin da ke kudircewa la'anna addini saboda addini mabaniyun ala tabassur an gina shi ne akan yin tuntuntuni da ahli al-basair ga masu tuntuntuni masu basira la siyama idza balagha al-mar'u minhu maqama da'wati ilayhi musamman ma idan mutum ya kai matsayin kira zuwa ga tafarkin ubangiji eh nan to wala siyama ya zo idza balagha al-mar'u minhu maqama da'wati ilayhi qala Allah ta'ala ana ta'ala yana cewa qul hadhihi sabili kace musu wannan shi tafarki na ad'u ila Allah wanda nake kira zuwa ga ga Allah ta'ala ala basita akan ilimi na tabbas wa ana ni din wa man taba'i da ni da wanda ya bi ni. a sai mu tashi a can fa in kulta amma anan kaga ana magana mutum ya zama ya yayi tunani tunanin da ake magana ba in tunanin da su ibnu rushd suke faɗa ba ibnu rushd al-habib su suna cewa tunanin da ake magana shi tunani irin na falsafa to anan tunani da ake magana tunani wanda zai kara maka imani kawai kuma tunanin da yake yana daukan shiriya ne daga Qur'ani da Sunna wannan duk wanda yake yanzu ba za ka kaga shi bai taba yin tunani inda falsafa ba amma kuma ya fi kowa imani ba za ka ce wani ba kuma za ka zo ka ce wai yanzu kai yanzu da kake bin kimiyya ka da waye da waye kai yanzu ka fi so ka kanta biology ka san metab- metabolism ka san wane ne wane ne ka san kaza ka san kaza kai ka fi mutane imani ba ta yadda za ka mutane imani haka ba za ka samu akwai wanda shi ya san wani abu da kake faɗa ya san ƙari amma kuma shi bai imanin ba irin su Richard Dawkins shi evolutionary evolutionary biologist ne ba shi shi ne ya kamata ya ma ya fi kowa imani amma kaga shi ya fi kowa ilhadi ba to sai mu tashi ana sai sai abin nan. sai wane ne eh a shi da ai shi ai shi ai shi ba shi a sha'iran ba su ba su gama kaiwa a wajensa ba shi ai ya fi su shi mutafalsifi ne mutafalsif ne shi fal- filosof ne a shi a shi a sha'iran ma ma yana ganin su wata tsiya ce ba su a su ne manya na bukokinsu shi da su su ibn kufail din eh shi shi a shi a sha'ira yara ne yara ne su a sha'ira su sai musu yana suna musu raddi da su shi za su in gazali yana yana musu raddi sai daga baya ka ga yana yana buga zali raddi yana jiba shi jahilci a wani lokaci Eh, su ai yana da su ibn rushd babba ne Allah Allah ya kyauta muna fata Allah ta'ala ya yafe mushi saboda eh, ya shiga wasu abubuwa masu tsa- hatsarin gaske wanda ya dinga faɗa wasu kafirci ma a bakinsa da kokwanto da waye ko za ka addini nasu ya kare ta amma dai kuma ana cewa kuma yana- yana da ibadarsa kuma bidatul mushtahidi da yayi wani alama ne na cewa gurgun ba ya bar ibada ba yana dai cikin wato wani imuwa ne fafada a fadar imuwa galibin su zaka samu ba sa yi ma ubangiji imani sai suna da yi ma ubangiji shirka a wasu wurare Allah ya samu mutum a wannan zuwa.
na Gida ne dai. Shi shi yayi shi yayi littafi ne kuma wanda yake a duniyar musulunci ya daga cikin manyan littafai da ake kawo shi al-fiqhul muqara kakansa ibn rushd al-jadd shine yake da al-bayan wa tahsib babban malami ne kuma shi cikin iko Allah ya ta da ahlus sunna jama'a waɗannan abubuwan ma shi sunna ne wal jama'a ba ba sharar ba saboda shi kasantacce ne shi ibn rushd al-habib shi ya karkace da kansa Allah ya kyauta eh a shafa ko batta sai sati mai zuwa mu karanta ta'limu da kuma wannan wannan shafi na za mu tashi wannan a ba a yi ba in yi maka na ai wannan sata jiya.
to littafi na tazkiyat al-muta'allimin bi nu'ut al-ulama ar-rabbaniyyin na shaykhuna mahmud sani ibn umar al-laymuni shi ba sa a ce a- a nisban ban san me yasa yake eh, shi bai sai sa nisban anan ba da nisban kuma wani abu ne da ya riga shahara da ita ما نتي وقد بين رسول الله ما يجلبه الحرص على الشهرة مازال يا بين أبندا kwadayi wajen neman shuhura yake gadarwa min fasadin adid na wato banna wacce take mai mai fafada filin mari addinin mutum akhraj al-imamu ahmad imamu ahmad ya ruwaito hadisi wa tirmidhi imamu tirmidhi wa ghayruhuma da walansu min hadisi ka'b ibn malik hadisin ka'b ibn malik al'ansari ƙare ce ƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazala sallama ya ce ma da ibani jami'ani babu wasu kyarketai guda biyu masu jin yunwa ursila aka aike su fi ganamin a wato garke na wato tumakai da awakai bi afsada laha wanda suka fi kowa banna min hirsil mar'i alal mali akan kwaɗayin mutum akan dukiya wa sharafi lidinihi ko kuma wato kwaɗayinsa da yake da shi akan neman girma saboda ta hanyar addininsa ga- saboda addininsa wannan kamar ta hanyar ilimi ko abin da ya kama da wannan Allah ya tsare wa zakaran nabi sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisi awwala man tusa'aru bihi an-nar jahannam yawm al-qiyama farkon wanda za a rura wuta da su na tashar kiyama wa minhum daga cikin su akwai sahibu ilmin wanda ke ma abuci ilimi sa'abi ilmihi wanda ya gaggawa da iliminsa da lalle shuhura saboda ya samu shuhura wa dhikri inda nasi kuma a rika ambata sa wajen mutane a ce duk duniya babu kamar sa ko duk garin nan babu kamar sa ko duk Afirka babu kamar sa yana jin daɗi magana akwai da Imam Muslim ma Muslim ya ruwaito min hadith Abi Huraira hadisin Abu Huraira qala yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna awwalan nasi yuqda yawm al-qiyama farkon waɗanda za a fara yanke musu hukuncin tashar kiyama rajulun akwai wani mutumi isu shida ya samu shahada fa utiya bihi sai aka zo da shi wajen ubangiji fa arrafahu ni'amahu fa arafaha sai ubangiji sanar shi da shi ni'iman da ya masa sai kuma shi ma ce ya gane ya sani ya fahimta wa fihi kuma a ciki kuma akwai wa rajulun wani mutumi ta'allama al-ilma ya koyi ilimi wa 'allamahu ya san da ilimin wa qara al-qur'ana ya karanta qur'ani fa utiya bihi aka zo masa da shi aka zo da shi wajen ubangiji fa arafahu ni'amahu ubangiji sanar da shi ni'iman da ya masa na ilimi fa arafaha yace ya sani ya yadda فما قال تشي فما عملت فيها في بك ايكتا كان وجه نعمه da na maka قال yace ta'allamtu al-ilma na koyi ilimi ne wa 'allamtuhu kuma na sanar da ilimi wa qara'tu fika al-qur'ana kuma na karanta qur'ani saboda kai qala sai manzo Allah ta'ala yace masa karanta kai kariya walakinaka ta'allamta al-ilma sai dai ka koyi ilimi ne liyu qala saboda ce maka alimun masani ne kai wa qara'ta al-qur'ana sai ka karanta qur'ani liyu qala ce maka huwa qari wa shi gani ne makancin qur'ani ne faqad qila kuma an riga an faɗa maka la danka kenan ثم أمر به سي أمرتي شي فسحب على وجهه سي أجاش تغوشين تفسكنسا حتى ألقي في النار سي أجي أجي فاشوتن جهنم ولنا ننا muku cewa abin Allah ta'ala ya fara tumar tsallan yau idan an na'im wannan wani abu ne da ubangiji duk wata ni'ima da ubangiji ya maka sai ya tambaye ka duk wata ni'ima ko ba ko karama wa qala al-hasan ibn abi al-hasan al-basri al-hasan al-basri yana cewa la yakunu haddu ahadikum min al-ilmi kada ya zama raban ɗaya daga cikin ku na ilimi an yi kala alim a ce kawai mal- masani shakundin rijiyar ilimi kaza kaza kaza kaza wasa'i bi ilmihi duk wanda yake gaggawa da iliminsa wa amalihi da aikinsa ila lailal shuhur wajen ya samu shuhura tajidahu zaka same shi muhibban lil madahi wa thana'il zalim zaka samu yana son a rika yabansa a rika yi masa kirari amma a rika masa wato fadanci fadanci mai wuce ruwa da iri bi haqqin wani lokaci da gaskiya au bi ghairi ko ba da gaskiyan ba kama qala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce wa yuhibbuna an yuhmadu suna son a yabe su ba da falu da abin da babu su aikata din ba wa qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya ya ce wa talibin riyasa mai neman shugabanci mai neman shuhura mai neman kaza walau bil batil ko da da bantanyan banna ce da banna ne yake nema turdihi al kalimatu allati fiha ta'zimu zaka samu yana gamsuwa da kalmar da ake faɗa wanda a cikin kalmar akwai girmama shi wa in kana batilan ko da ya san ƙarya ne ana ce mishi ya fi kowa ana ce mishi kaza kuma ya san ƙarya ne shi bai fi kowa ba wa tughdibuhu al kalima allati fiha dhammuhu kuma duk wata kalma wata a ciki akwai zargin sa to yana tana fusata shi wa in kana haqqan ko da gaskiya akai wal mu'min shi ko mu'mini na gari turdihi kalimatul haqqi lahu yana gamsuwa da maganar gaskiya da aka faɗa a kansa wa tughdibuhu kalimatul batil lahu wa alayhi manganu na banna da aka wato da aka da aka faɗa a kansa ko dai wajen yabansa ko kuma wajen kushe shi shine lahu ko alayhi tughdibuhu tana fusata shi لأن الله تعالى يحب الحق سواء الله تعالى yana son gaskiya wasidqa yana son wato yana son cancanta da gaskiya wala adla yana son kuma adalci wa yubghidul kadhiba yana kuma kin ƙarya wa zulm kuma yana kin zalunci wa in lam yajid hadha sa'i idan shi wannan mai gaggawa zuwa ya sami shuhura bai sami wa in lam yajid hadha sa'i la shuhura idan shi wannan wanda ke nema ya samu shuhura din bai sama man yamna'u wanda zai yabe shi ba wai kilo alaihi sana zai dinga auna awa auna mushi ma'aunai na yabo fa innahu yaljau ila madahi nafsihi bi nafsi zaka samu ya koma yana yaban kansa da kansa kai ni kai na fa na san nayi karatu ai ni ma na san nayi karatu nayi kaza nayi kaza nayi kaza ko yazo ya dauko certificate din sa wajen wazi kuma ya ya ta daga wa mutane idan wani ne ke maka yake maka ta'annuci yake san wulakanta ka kai wannan ba za a ce maka dan me ba ta amma dai a kula kwarai da gaske da abubuwa kar a abun nan ka a ga biye biye marai a ko a ce babu wadan mace da zai kala kana kana wani kana wani kahafa kai ba kai bayan ilimin naka bai kai cikin tokari ba ma kana wani cika baki cika bakin tsiya kawai yana yaban kansa yana cewa ai ai ai mun dafu a zaure mun dafu a kaza duk wannan me ya kawo na magana duk da wanda kai akwai wanda shi ya riga ya ya dafi ya nune kawai da kuwan kai da kai da shekarun naka duka an hada wani shekarun da ya zauren kenan ba wa tazkiyatiha zaka ga ga ya koma yana tsarkake kansa wa rafi min sha'aniha ya koma yana daga kansa walau bi walau bi ikhtilafi hikayatin ko da kirkiro wasu wasu wato hikayoyi ne wa tazwiri akhbarin ko kuma wato kirkiran wasu labarai wanda babu ba a yi su ba yudamminuha fadailahu zai rika rafa falalunsa almasuma wanda yake riyawa wa manaqibahu da kuma wasu matabubunsa almasnu'a wanda shi ya kirkiro bayalaha min ta'asa yace tur da wannan dabi'a wa sa'i almar'i fi talab ash-shuhrati wato a sai mu tashi sa'i almar'i tsaya na insha Allah Allah ya kyauta
idan mutum zai yi don nuna misali gogewa ya aikata haram to ai duk wannan duk shine dai wannan abin shi kawai shi duk wannan hanya ne na bannan ai tun ya ce zai duba zai ta nuna wasu abubuwa da yayi dan nuna burgewa duk ya bar shi tsakan tsakani da ayi in kuma lokaci shaitan ya dauke shi ya ji yayi abin da yake son zuciyarsa ne kaga sai Allah ta ya yafe mishi amma Allah ba zai karɓi wannan abu ba a duk wannan cututtuka ne da sai dai mutum ya ta yaki da kansa to ta'limu bismillah تعليم المتعلم لا الزرموجي in sha Allah na yi kama da na kitan na dawo da wannan ko ban taba zuwa littafin ka yi mun na da shi na duba shi ta ban san inda na aje shi ya shiga wasu wasu wurare na duba na duba sai ina jin kwanan kamar zan je gida na ba sami wani babban jaka na ma'aikatan mu zan je zan zubo da zan ƙara zuwa da wasu da suka abin da zo da su ba ya gobe da wajen aje su can kuma yana da ba da kanta na
وكان الشيخ الإمام الحجن الأستاذ برهان الدين وأولى
eh, كان طلبة العلم في الزمان الأول to bismillahir rahmanir rahim ya ce wa kana shaykhul imam malam al imam shugaba al ajallu al ustadu burhanuddin wanda dai ya bole ya kula yana cewa kana talabatul ilmi fi zaman al awwal ma daliban ilimi a zamanin farko sun kasance yufawwiduna umurahum fi ta'allumi eh su- ma- daliban ilimi na farko sun kasance suna wato a miƙa wato ragamar lamarinsu fit ta'allumi wajen neman ilimi ila usabihi wajen malamansu fakanu yasiluna ila maqasidihim zaka zaka zaka samu malaman na za su yi wannan dauki wannan kamar wannan saboda suna kaiwa zuwa ga makasure wato suna kaiwa zuwa cikewa zuwa ga manufan da suke son su samu shine samun ilimi din wa muradin suna samun muradan muradan su suna biyan bukatun su kaga ibn wahab ibn wahab yana cewa a- da muna tsammanin ilimi komi kowane duk abin da muka ji an ce matsala ya faɗa kawai duk ilimi ne saboda aka yi dinga suka dinga tara hadisai daga baya ma- musamman malamai guda uku ce su suka taimake shi za ka je na bayan kawo magana imam malik malik yana cewa yi- dauki wannan ibn wahab ya amfani yi amfani da shi wannan bashi wannan an share wannan a wannan hadisin da ka faɗa ga tawilinsa amma wancan shine za a amfani da shi Imam Malik da Allah ibn Sa'ad na uku su kuma shine Amr ibn al-Harith al-Madani thumma al-Misri wannan duka manyan malamai ne na Ibn Wahab suka suka taimake shi wajen ah, ya san makamar aiki na ilimi kamar eh Abdullah ibn Wahab akwai Amr ibn al-Harith al-Mis- al-Madani thumma al-Misri asali san Madina ne sai ya je Masar ya sai wanda rayuwarsa nan ma ya ya rasu in ba dan ya rasu da wuri ba da wai an Masar ba za su buƙaci ilimin Malik ba in ba dan ya rasu da wuri ba kuma ya ma riski bukayar ibn al-ashaj daga cikin manyan malamai wanda ah, malik yake cizon yatsa saboda bai riske shi ba wasu suna cewa bai riski bukayar al-ashaj ba saboda ya bar madina da wuri to shi amr bin al-harith yana ruwaya daga wajensa wasu cikin malamai kuma suna cewa malik ya yi ruwaya sai ruwaya ta kadanci daga wajensa saboda kaga kaga ya miƙa wuyansa zuwa ga waɗannan malamai saboda sun taimake shi saboda haka ɗalibi da zai zama yana nuna ma malamin sa shi ya san iyawan tsiya shi yana da wayo shi ya fi san kaza shi bai san kai bata kan shi lokaci kaza wanda za ga galibi aka bar shi da wayo kuma ba zai iya kaiwa zuwa ga yadda yake so ba shi malami shi ne san ah, abu ya san yana tajriba ya san kaza da kaza da kaza da kaza shi ake bukata to insha Allah in aka riga aka gama kuma sai ga abin da yake so ya samu ya samu wal an amma a yanzu yahtaruna bi anfusihim su malaman su suke saba da kansu fala yahsulu maqsuduhum min al-ilmi wal fiqh la ka samu kuma abin da suke nema na baradar ilimin su ba su samu ba da ilimi da fiqh wa kana yufka ana hikaitowa anna muhammad bin isma'il al-bukhari cewa imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala kana bada bi kitab as-salati ala muhammad ibn al-hasan wa ya fara karanta littafin kitab as-salati na muhammad ibn al-hasan da Umar Muhammad ibn Hassan al-Shaybani kenan fa qala lahu Muhammad anya Muhammad ibn Hassan al-Shaybani Imam al-Bukhari baya baya ba zai yi zama yana ruwaya sai dai ko littafi da ta wallafawa nan sai dai littafi amma kuma Imam al-Bukhari ka san kusan baya shiri da hana ahnaf ba Imam al-Bukhari shi kansa Abu Hanifa yana da wasu maganganu tsaurara a kansa Abu Hanifa wasu da cikin malaman hadisi sun cika baki sun saka baki akan shi sosai Ah, to amma dai ah, sun zalunce shi a wasu abubuwa gaskiya sai imamu ahmad ya fi sauki ya fi sauki al'amari a kan shi imamu ahmad kusan yana da adalci imamu abu hanifa akwai wasu abubuwa din da aka yi an yi kurakuran ne amma kuma dai gungunan goma kuna kuna kuna wato yadda ka suna hantaransa in suka suka zo kansa Ah, abin babu ba cewa komi فقال له محمد رحمه الله تعالى سي محمد يشي مسا شي محمد ابن حسن kenan kaga ba shi bane اذهب وتعلم علم الحديث شي ا ا kai kai Muhammad ibn Muhammad ibn Ismail Bukhari kai wala fa wala hadisi ne jika koyi hadisi da ya fara katun wani abubuwa ne fito wanda ba da haka suke kaga ko sai Imam Ahmad ai zaka ga ana bada labaran zaka sun sun ka ba wai kai da suka fara koyi hadisi ba in sun fara koyi wasu abubuwa na aiki na aiki ne yanzu koyon sallah wanda shine za mu ke iya kira mu fiqh ah baka cewa zaka je ka fara kantan kansu umdan nan tun yanzu Ah, ah, ya yaro karami kawai kace zai amma yanzu kan da akwai- sai malamin zai maka bayani da umda din ayi mata aiki sosai an zabo maka wasu abubuwa ne da kake bukata a lokacin su ba wai ba sa koyar da hadisan bane amma hadisan da suke bukata shi ne na ibada zaka ga su akwai Abu Ubaid Abu Ubaida ibn Abdullah ibn Mas'ud ya yi kato don babansa amma galibin katin da ya yi kato ne imanin irin wannan amma ba hadisai ma sosai fara dan fadan hadisai ba to ya galibi haka haka ake farawa da shi sai Imam Ahmad zaka ga sun sun karanta fito na su Abu Yusuf al-Qadi da sauransu da sauransu Abu Yusuf al-Qadi alimin Abu Hanifa sai Imam Ahmad sun yi kato akan wato fikihun su suma daga baya kuma daga baya sai kowa ya koma ya ya ilimi اذهب وتعلم الحديث جاك كوي حديث لما راى ان ذلك العلم اليق بطبعه saboda abin da ya gani a dabi'a Imam al-Bukhari cewa wannan ilimi na hadisi yafi yafi dacewa da dabi'arsa fa talaba ilma al-hadith yaje ne ilimin hadisi fa sara fihi muqaddama ala jami'a ilmi al-hadith sai zama shi ake gabatarwa akan dukkan tarikunsa na malaman hadisi a lokacin sa to kaga wannan me ya jawo mishi wannan yake sai nuna abin da ya jawo mashi shi ne wato saboda ya bi shawarar malaminsa wannan ba shi ne kadai ba wannan jita hikaya ne gaskiya sai an addu'a annan shi ya ce wa yanka ana hikaitowa akwai abubuwa da yawa so dama ana cewa shi da shi sayyid bukhari abin da imam bukhari ya wallafa daga cikin abin da yasa ya wallafa shine shawara da Isa ibn Rahuya ya bashi ya bayar ce ya kamata a samu wasu lokuta ana zaune tsakanin malaman hadisi a cikin lokaci yayi da zai kamata ya zama mun sami a cikin ko matasa daga cikin mu dai watakila kamar yana da nufin matasa da lokacin su su da su imamu Ahmad sun dan girma sai dai a zo a baki kawai sai ina faɗa cewa kaza inganta kaza bai inganta ba sai ki tafi ya kamata a sami wasu mazarata za su zo kawai babu abin da za su aje ma aje a cikin hadisi ya inganta ci kawai duk waɗannan wanda suke masu illa a na hadisan da kuma da suke marauna na ba su sa su a ciki ba to wasu lokacin malamai suna cewa wannan sai ya zama ya tasiri a dutse Imam Bukhari Imam Bukhari ya fara ba mu sai bi shi baya ya biyo bayan shi kuma sauran malamin maska bayan su a to wannan sai mu tashi wayan bakin talibul ilmi Allah ya sakari min al-ustad inda sabaq magana ce daban kuma
dalilin da yasa malaman hadisi suke yi wa mazhabar hadisi a a hanafiya ta waye an ce wai a, su mazhabar su bai fi hadisi ɗari uku da wannan ka ka san ka san a- a- wani lokaci duka suna idigewa wani wa zai idige a ce an ji an tabbatar ko aka tabbatar sai ga figas da mutum ya bayar ba cika san mutum ya rika kawo alƙalma ba alƙalma wannan yana nuna kamar ka gewaye ne ibn taymiya yana da manganu da yawa wanda yi akan mara mai abu hanifa baya akan wasu da wasu abubuwa a fahimta abu hanifa din gurbo ba wai jahili ba hadisi ba yana da littattafai da zaka gani shi yana ruwaito ruwaya musamman ruwaya daga Abdullahi ibn Mas'ud yana da yana da isna jada isnadiyarsa da yake ruwaitowa ya ruwaito daga Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ashari daga Ibrahim an-Nakhai daga Abdullahi ibn Mas'ud ko kuma daga Ibrahim an-Nakhai zuwa ga ɗaya daga cikin albata Abdullahi ibn Mas'ud zuwa ga Abdullahi ibn Mas'ud yana da isna asaridin sa sanan littattafai da su Muhammad ibn Hassan al-Shaybani da su Abu Yusuf al-Qadi su kitabul athar bi idan kana dubawa zaka ga duk ai athare yake kawo shi ma in an kawo sai kuma sai su gaya maka kuma ga hujjarsu su magana cewa kawai su ƙirɗigaggu ne ba su kaza ba wannan in ba wai irin su imamu abu da suka faɗa ba ba za ka su kankance ba saboda yanzu a cika baki ya yawa sai dai tabbas saboda kasancewar shi yana da kilatu mujalatul ulama yana da karancin zama da malamai da yi kuma iraki da ba kamar madina ce a lokacin ba ba ta iya bashi abin da yake ya samu ba kamar yadda malik ya samu to wanda ya sanya ya dinga ba da wasu fito ya gina abun akan wasu fito wasu ra'ayoyinsa haka wanda a lokacin ko ba bai samu hadisan ba bai zama kamar su sauran zaman sa ba irin su misali ibn kidam irin su al-hasan ibn salih ibn hayy irin su sufyan al-thawri wajen su suka dinga biyan hadisai bai zama irin su ba kowa kuma akwai irin amfani da yayi shi ma yayin da ake magana kan fahimtar ubangiji ya bashi da addini kamar yadda Imam Shafi ke faɗa ai zaka ga kullu nasu iyalu ala abi hanifa fi fiqh kamar da Abu Shafi ke faɗa ba wanda bai sakanka ce ma Abu Hanifa wajen fahimtar addini ba Allah ta ya mushi fahimta daga nan gwada na bugawa da dalila wani da gaske kusan ka ce Imam Shafi'i ma da ya hada ko ilimin ilimin ilimin Hijaz ilimin Makka da Madina to da ya zo nan ya da su Muhammad Muhammad ibn Hassan al-Shaybani sai ya hada da kuma ilimin su Abu Hanifa sai ya hada da haka Imam Shafi sai zama wato yanayin da ya ya ginu sosai da yanda yake kawo hujjoji zaka ga abin ba wato ba ba za ka haɗa shi da sauran malamai ba ko imamu malik shi kansa rashin fita da bai yi ba ai ya tawaye shi a wasu wurare akwai wasu abubuwa da aka sani za ka ga an samu kaga ya faɗi fatawar kaga inda an samu an yi wannan yawon da za ka ga ba haka za ka zama fatawar tashi ba To amma shi sa'an da ya kuma ko atba'u lil athari min min abi hanifa shi saboda galibi inda yake zaune ma wani ne gari ne na hadisan za ka ce zama shi bai bai bai da kasaba da yawa Son amma a ce abu halifa wai shi ɗin gurgun kaza kaza kaza ne su ma suna da abin da kuma ai akwai ra'ayyukan su za ka gani wa hadda kuna sun fi zaɓa ra'ayyuka sai in taimiyya za ka ga kusan sun rika taɓa ra'ayin in ka duba za ka ga ra'ayi na ahda ba wani ba wani abu ba. a ya nema mana ba ga shi za ka ji na ce maka yana ruwaya wajen malam wani malam wani malam wani ba to amma shi bai yawo ne haka ba irin a lokacin ai sai an yawo sai an sai an wato ba sai an daki hantan abin hawanka ka je nan ka irin su a tsauri ce ya je nan ya je nan ya je nan wajen hadisi guda daya ba a tsaurin ne shi ma da kuma yake ce imam malik imam malik ba hafizi ba a tsaurin yake faɗa mushi haka saboda shi ma imam malik bai yawo ba sai na ganin kamar shi kenan ba akwai abin da mun karanta ba me ne mun karanta ba mun karanta ba sai dai yawon jana'iz ƙagar kuma gobe shi ko in zafi da ko ba فأبنا ما كان يجعلنا أمام نار أمن كسولة لا يأتي من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عقبنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا ذنبا الا قضيته ولا اجل من حوائجنا الا قضيتها ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين.